to ko da Allah mutum Allah zai ba mutum kuɗi to dama an bashi mabudai ne guda biyu an bashi mabudi da na bude aljanna ko kuma in yaso kuma ya bude wuta da shi ya ma'ana shine in yayin wanda kudi ne wajen aiki na Allah duk inda wani taimako yake suna kokari ana yi aiki na masallaci ginin masallaci makaranta taimakon waɗanda aka joyi bayan Allah ko kuma da sauran duk abubuwa da daban-daban waɗanda suke ga suna na taimako kuma ya zama zai yi su don Allah saboda duk abin da mutum zai in mutum bai yi niyya mai kyau ba to shi Allah bai karɓa wannan abu sai an samu niyya mai kyau ne sannan Allah yake so so da yawa wani lokaci za ka ga wani in zai yi wani gudun mako wancan ko sai ta ganin kamar kuma in yi ma kila ba mamaki cikin makwauta ne akwai wani yana cikin bukata amma gane ka kamar in ya bashi ya taimaka mai kamar gaban zai kuma wani lokaci ana samun wannan matsalar shi ko ba za ka kalla ba in ka ba ko gaban zai mana ya gaba mana ai kai abin da aka so ka yi niyya mai kyau mana kuma an ka haka da kaga shi ko ba sai da zai manci da kai ma in ya gaba da sarjiyar ka yawwa to amma sai a ta ganin wani sai ta ganin kamar yanzu an ka zo an ka taro an ka mawa da kaza to ai iya ci gaba kenan ko cin mana zai ko kuma wuce mu zai to wannan ba shi Allah ya kaso ba abinda zai Allah ya kaso duk abinda zaka din kai shi don Allah kuro wannan shine ya zama mutun ya amfani da dukiya ta wajen irin wannan ga abubuwan don da ba ita dukiya din kocin da Allah ba mutun ba fa tashi bace da ba kocin shi shi kawai abun gani ba shi ne an kai riko abinda Allah madauki zai ke fada cewa wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar abinda an ka sanya ku ku halifofi ne na Allah wai ai Allah shi aka ciyarwa ko to sai kai kuma ya baka yace ka ciyar dinka kuma kaga nada kai ne an kai wace ko kici ne an kai kenan kaga ba ta ka bace kenan kai ko sai ka zo ka rike kace ta ka ci ba mai ci ba ka ba kowa to kaga akwai matsala kenan to Allah ya kiyaye to dan haka shi yasa sai ya zama ita dukiyar nan matsayin fitina wajen jarabawa ce kaga in mutum ya dauka na Allah da ita to ya bude aljanna kenan da ita in ko mutum ya kama hanyar shashanci da ita tunda wani kana ganin da ya samu kuɗi to wanda lokacin zaka ta ganin halayen su canza duk inda rashin mutunci da rena mutane da wulakantar da mutane menene ga sunan da kala kala da ya gasa mota idan ma wanda lokacin to zaka ganin wani abu ya tashi amma sai da yake cikin wahala kuma sannan zaka gan shi ya ladabi to kaga shi kuma wannan shi ma kaga jarabawa ce mai cita wannan tunda in yana cikin talauci sai a dawo masu mutane kirki amma in yana cikin kuɗi ko mulki ko wani abu sai kuma girman kai taso to wannan da an samu wannan to an samu matsala ga mutum to da haka amma abin da aka so jaraba ne wanda kake kana talakan haka nan yanzu ma an kai kudin kuma ka zama haka nan shi ma to an ga haka nan to mutum ya ci jaraba kenan to don haka wannan jaraba ne muna so Allah ya bamu ita ko amma ya bamu hukuncin ta yawa saboda haka ah shine fitnatun jarabawa ce amma walakin sai dai walakin walakin na kasarhum sai dai mafi yawancin su mutanen la ya'lamuna su bu san cewa ai ita wannan duki an ka ba matsayin jarabawa bace ba ah to shine sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa qad qala hallazina min qablihim hakika waɗanda aka gabanin su su waɗanda mutanen kenan na kafiran makka waɗanda aka gabanin su sun faɗi irin wannan kalma din na cewa ai su ai don cancanta su ce ta sa Allah ya ba su kuɗi irin karuna kenan ai kasan cewa ai Allah ya ba shi ne saboda ilimin saboda ƙwarewa ta cikin harkokin nema yawwa shi yasa ya samu dukiya to shine Allah yake nufin cewa ai qala hallazina min qablihim hakika waɗanda aka gabanin su sun faɗi irin wannan kalmomin min al-umami na daga al'ummomin da suka gabata ka ƙaru na kamar shi ƙaru da ɗin wa ƙaumihi da mutane ne a rabi na biya waɗanda suka yadda da wannan kalma ɗin na cewa ai wai saboda iya wasu ne da iya kasuwancin su ne ya sa sun ka samu abin da sun ka samu ɗin sai Allah ce amma duk da haka nan sun kai abin da sun kai fa ma a gana anhum ma kanu yaksibuna abin da sun ka kasance suna tara waɗanda bai amfani da su da komi ba tunda ka ƙaurin duk tarin dukiyar nan tashi ka ƙarshe ba su amfane shi ba sai ga shi ya laka tunda in ba manci ba dai mun karanta a kisa ta a shekarun baya ina abin da ya faru kuma dalilin da yasa ya aikata abin da ya aikata ne wanda don ɗaya cutar da annabi Musa ne saboda wai shi abin da ya biyo shi hasada annabi Musa ya kai saboda ganin yayi shi babba ga kuɗi amma ga annabi Musa shi ba shi mai kuɗi ba amma ya fi alfarma shi kuma shi banu Isra'ila kajin magana ce da ya ce gawar za a yi za a yi shi ko ga ya da tarin kuɗi shi babba amma kuma sai ya zama bai da alfarma irin ta annabi Musa to sai ga cewa to amma in kuwa kala ne Musa kan ga ta aiko akwai matsala duk girma gare shi da kuma to shi yadda dalilin yazo ya hada kai da wata karuwa yace a zo da ita sai an ta annabi Musa ya tare da bayana musu wa'azi yana cikin wa'azi to shine sai ta sai ta mai tambaya wai mi a hukuncin wanda ya zina to shine bayan annabi Musa ya zo karu ne shi da wannan taro ma da kai ne an ka taro sosai duk gari an ka taro ha aika ma annabi Musa ya kai jama'a sun taro shi kada aka jira yazo ana so a ji wa'azi a shi maficin dama ya riga shirya to shi ne sai ya ce in ta zo don abin da ce zai bata kwano guda ka baka ce tiya guda ta dinari zai bata ita mai wannan yaki kaga ba ƙananan kudi wani ko kaga ku hitun da dinar ko da ajihun kai kaga da ka haye to to wannan ce kudi da hannu to balle tiya guda gaba ɗaya to ka gani to shi ne ce zai bata za ta mai wannan aiki din to shi dalili kawai sai yazo ya ce to ba matsala tace shikenan don haka in yazo za ta mai tambaya wai mi a hukuncin wanda ya zina to shine annabi Musa yana cikin wa'azi yana wa'azi jama'a an taru gaba ɗaya gari gaba ɗaya to sai take mai tambaya menene hukuncin wanda ya zina sai take ba yake ce mata ai wanda ya zina ga hukunci ne jefe shi da kaza kaza sai kuma tace shin wai kuma kai annabi Musa yanzu ko kai ne kai zina haka nan za a na hukuncin yace ko shine kware ku to shine sai tace to dama tana cikin shege kusan sai tace to ai wanga cikin mu akai kai mana shi bukata wai abinda za a mai kazafi da ya bata mai suna gari shine a shi karu ne ka so ayi dama to wannan abu ne ka san shi wanda mutumin kirki abinda ya tsana sosai shine karya abinda bai yi ba a ce yayi to nan ne annabi Musa ya fusata kware da gaske yadda musu to shine nan wurin ne ya kai kuka ne gobe gidi to sai Allah ya gaya mai cewa na hore ma kasa duk wanda kaga son taimaka shi taimaka farko to shine kawai yace to shi kasa ta hade mai shiga shi a dalilin hakan ta faru kawai sai kasa ta bude sai karu da shi ciki to shi a dalilin halaka ta kuma har duniya ta kare har yanzu yana cin cikin azaba kuma to kaga me wai saboda wannan ne kaga ai yayi alfahari na farko dukiya ta cewa ai kwarewa ta ta same ta sannan kuma na biyu sai dukiya ta ta ja mai girman kai kuma sai ta sa yana son yayi jayayya da wanda Allah ya ba alfarma kuɗi daban alfarma daban matsayi wajen Allah daban to sai ya zama shi yana son yin wanda wai kuɗi dan yayi ja da abin da shi kuma Allah ya faɗi ne Musa to ƙarshe sai Allah kai shi kansa shikenan wannan duka dai al'amura ne waɗanda Allah ke ta mana wa'azi da kansu don ɗaya ya zama matsayin izina gare mu da kuma aiki da su aikace muna fatan Allah ya bamu ikon lura da dukkan abin da muke karantawa kuma ya bamu ikon aiki da suwa don alfuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake cewa karkala halladhi min qablihim haqiqa wadanda aka gabanin su sun faɗi irin wannan kalma din kamar shi karu din fa ma agana anhum ma kanu yaksibuna abinda suna kasance suna aikata bai wadatar su da komai ba ma'ana bai hana su su shiga azaba ba kamar yadda kasan irin su Abu Lahabi shi ma su ne manyan gari na garin Makka su ne shugabanni a duk abin da aka yi na makici kuma sun yi ga manzo Allah sallama shi ma ka san irin haka Allah ya gaya mu cewa baya ce mai tabbata da abin habib wa tabba ma agana anhu maluhu wa ma kasaba to shi ma nan ne ma fa ma agana anhu ma kanu yaksibuna to duk abin da sun ka tara bai amfani da su da komai ya hana musu azaba din shi Allah ba ruwa ne da kudin ka ba ruwa ne da mulkin ka wannan ba komai su wajen Allah ba kai ba ga Allah ba ai ko manyan mutanen Allah wanda sun kai zufi cikin Allah kudi ba komai suke ba gare su wasu don kana da su in kana dauka kai haka so kallon ka wani irin wawa ba kamar sun bi kai ba wannan shi ne to shi ne sai Allah ce to ƙarshe da suka yi wannan abin da suka yi fa a saba hun sai ya ma kasabu mummunan abin da suka aikata din sai sakamako ne ya same su wato shi ne suka haɗu sakamakon abin da suka aikata na girman kai sanadiyar jin Allah ya ba su wadata ya ba su wani matsayi shi ne fa a saba hun sai ya ma kasabu sai mummunan abin da suka aikata din ya same su sakamako ne sannan sai Allah madauki zike ce wallazina zalamu waɗanda sun kai zalunci min ha'ula'i daga waɗannan mutanen ga na makka ma'ana kenan nan Allah madaukin sarki ya bada labarin su mutanen al'ummar da suka gabata ne to bayan ya bada labarin da suka gabata to kuma yanzu yana kuma magana ga su kuma mutanen Qurayshawa kenan kafiran Makka da suka kafice kenan sai su to walladina zalamu min haula'i waɗannan da suka zalunta mana suka zama shirka suka kafice min haula'i daga waɗannan Qurayshawa da mutanen Makka to su ma su sani sai yusibuhum sayyi'atu ma kasabu da sannu mummunan abin da suka aikata su ma zai same su kuma su sani wa mahum bi mu'jizina ba su kasance masu tsere ma Allah ba in Allah ta shi kama su zai kama su ba su iya tsere mai ba su iya gagarar Allah ya kama su saboda haka shi Allah madaukin sarki ba wani mai mulki wanda zai ce yana ji iyakar ji dai da mulki da su fara sun yi an kai ta kuma aka kare tunda kaga dai yanzu shi mutum duk rashin kuma ta amma ta dai bai shi Allah ne shi ya amma kaga fir'auna shi kam yayi da'awa cewa shi Allah mali gaba dai sai dai da ya dan fara ganin abuwan akwai matsala ba gaskiya bane ba da sun ka dan fara kara da annabi Musa sai ya dawo ce to amma dai to a ana rabbukum al'ala can da farko cewa yayi ma alimtu lakum min ilahin gairi ni ban san kuna da wani Allah ba in ba ni ba can da farko kai cewa amma daga baya da an ka dan kara da nan Musa dan ga abubuwa lalle akwai matsala to sai dan dawo sai ya ce to ana rabbukum al'ala ko dai akwai wani Allah da to shi abba fashi yawa ka ka mai to kaga misali to duk ina abin da mutum zai da bai kawo gare su amma karshe kuma Allah kare su an kalla da taushi kenan kuma to kaga duka kuma abin da aka ta mutum ya dauka duk ya kawai dai shi qur'ani kawai labarin da aka a ce kai su fir'auna su yi kafirci ai kaza kawai mutum ya sha dariya shikenan ba shi bane aka rubuta a wai misali kai me za ka yi amfani da shi ciki wanda hankalinka zai gano maka wanda ya kamata ka karanta wannan kai kai amfani da shi ciki dama shine amfani duk dai lura ne da izna kuma shine Allah ke karanta abubuwa din wai ma'ana shine duk dai karantarwa ne na kar musa mutum ya saba kai da girman kai da jiji da kai da raina mutane da sauran abubuwan da ba su dace ba to shine Allah madauki zai ce zaka su waɗannan waɗanda suka yi wannan aikin wa ma hum bi mu'jizina ba su tsere ma Allah shine bi fa'itina azabana ba su tsere ma azabar mu don haka kuma ƙarshe su mutanen Makka nan aka jarabe su da fari na shekara bakwai an ka shekara bakwai suna cikin tsananin fari mai wahala sannan sai kuma daga basa da aka yi musu din a to shine nan duka dai Allah yana gwada yana gwada mace to shine wanda yake yin abin da yake yi din to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa shin wai a shin su ba sani bane su waɗannan mutanen nan da suka yi ta'abbar suka yi sai na girman kai saboda sun samu wadata da matsayi shin awalam ya alamu shin ba sani ba cewa annallaha cewa shi Allah madaukin sarki yabsudur rizqa shi yake shimfida arziki ne yalwata shi ga wanda ya kaso din shine limai shawa ga wanda ya so imtihana shi kuma matsayin jarabawa eh imtihana waya kaduru sannan kuma shi ne yake takaita arziki din ma'ana ya zama mutum bai da arziki da limai shawa shi ma ga wanda so shi kuma imtila'an imtihan da imtila an kace imtila'un watan jarabawa ta ta musiba haka imtihan kuma jarabawa da baki shi yasa kaga ko da malaman makaranta ko in za ka yi jarabawa da larabci al-imtihan shine exam kenan ko to al-imtihan kenan da larabci misali to kaga ba a cewa al-imtila ka kai karu ta wasu ga lokaci al-imtila ko kaga ka al-imtihan to kaga ayyana ne da aka ce an ba mutum kuɗi sai aka ce imtihanan ai kaga kuɗi ai abu ne alheri ko yau kaga jarabawa ce mai kyau in mutum ya kokari ya ci kaga shikenan wannan shine yace to Allah yana hakan ne don ɗaya jaraba so ya gani sannan inda fi zalika sai Allah baraka zai ce hakika cikin wannan la'ayat yace ya sai zama aya liqaumin yu'minuna ga mutane masu imani kaga nan da Allah yake cewa alam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u bo san cewa Allah shi yake shimfida arziki wanda ya so ba wato abin da nan shine so da yawa zaka ganin wani wanda kai kana kallo ne wulakantacce ne ai talaka ne bai da komi bai da kowa bai da kaza bai da kaza misali kai ko kana ganin kai wani abu zaka wulakantar da shi to shi Allah ya ce to shi kai arzikin fa yanzu in ya gada masu yau a juya ba shi wangan ya dawo ya yi sama ta kuma ka dawo ka yi ƙasa kai amma da motion kenan shi kuma abin promotion shi kenan ya sama kaga an samu to wannan da shi aikin Allah kenan a wai kamar irin yadda wani yake tambaya ya ce yake tambaya wani babban malami yake ce mashi wai da Allah yake cewa kullu yawmin huwa fi sha'ani wai shi sun yake gane wai me aka ni da Allah ko shi na cikin wani sha'ani sai ce a to amma ai ka san dai ba haka nan so sarki ne da ma mai tambaya ya ce kana tuwa kana saman kujera da mulki da komi ne kuma ka zo yana kan zanen kuma sannan ka ce ni na kawata ba baka masa aika ka'ida ta ilimi dole ne ya kamata in zama sama kai ka dawo kasa wato da yawa nan za ka gano kuskuren ina abin da suka faruwa ko ga yanzu za ga mafi yawanci an zo fada ta sarakuna sai ga manyan ba na mai amma sai ga su ga kasa shi sarki shi kadai a saman kujera zane wannan gaskiya ga ka'ida ba girma ba ne saboda ga ka'ida shi duk wanda yake masanin qur'ani shi a babba gare ka ko mi ka sani ko shi yasa aka taba samun daga cikin yayin shehu radiyallahu anhu wani sabatu wani Najeriya da yazo sai ta fada wani sarki zai don ya garin da yazo din sai ta ya da wannan sarkin don kai yazo kai ba tare da sarki ya san yazo misali to ko da yazo kawai sai isko kujera gwada ce sarki kawai yazo zanna yana zuwa shi kuma sai dai daga nuna addu'a kurun ya wuce saboda haka ba zai zanna ba shi da Allah ba Qur'ani zai zo ya kaskantar da Qur'ani gaban wani mai mulki saboda shi girma Qur'ani ya kai an bayyana to irin waɗannan ne to shi ne shi wani masu ya ce don haka ga ai kai dole ya kamata ka dawo nan ƙasa idan ka dawo ka dawo nan ƙasa wanda ni kuma ne a hausawa don yanzu ni a sama to shi ne sai ya ce to shi kina sai ya sabko da saman kujera sai ya ce to zo zana ya zo ya zauna shi kuma malamin saman kujera sai ya ce to kaga shi anan da Allah ke cikin yawwa yanzu ya saukar da kai ya hau da niya yawwa yanzu ina sama kai kana ƙasa kenan to kaga to shi Allah haka yake kana ganin ai wanganan wulakanta sai a'a shi Allah ba haka yake ba yanzu yana iya tafiya din wannan da ka kare da sai ya zama wani abu wancan kuma kai da kake ganin yanzu kai an wani abu kai kuma sai a dawo da kai kasa yanzu shi kuma in ma ba wannan ba shi wanda zaka wulakanta din ko kare da misali sai wajen nashin ya zama wani abu kai kuma ka dawo kasa yanzu yanzu shi in zai yi amfani da irin abin da kama wancan nashin bai kaka tunani shi kuma ya faru sai kaga abu ya biyo mara kyau misali to shine na Allah ya bari cewa to shi haka canzawa din shi zaka ji ko lahira kuma haka aka yi shi sa Allah yake cewa khafizatun rafi'a ran tashi alƙiyama ran nan wata mai saukar da daraja wasu ne kuma ta hawar da daraja waɗansu waɗanda ake kallo na wulakantattu ne yan ka sai lahira to ƙarshe kuma sai Allah ya hawar da suwa sai su samu matsayi ko mai girma a wajen Allah domin sunan ne da farko nan duniya ana ganin su ne kaskantattu amma yanzu an ta lahira to amma kuma su an manya wajen Allah saboda shi Allah kawai bukata ta dai ka zama kana da imani kuma kana da aiki mai kyau shikenan magana ta ƙare a to shine na Allah yake cewa to a gaya mu cewa shine wanda yake shi mu sani ba annallahi yabsutu rizqa liman yasha shi yake shi bil arziki daga wanda ya so ba a a waye kadir kuma shine yake takaita arzikin shi ma ga wanda ya so saboda haka shi Allah ba ruwa ne da shekarunka ba ruwa ne da kuma watan a tsufanka in ka tun da kaga da yawa ana yi ko sai a ga mutum gashi talaka talaka ya kuma ya dun neman da aka yi amma yanzu ɗana ya zama mai kuɗi kuma kaga ya ɗana shekaru ana bayan san ba ma ɗaya ba jika ne ba da sai zama kuɗi shi ku ga yanzu nan zane ba ko kawo to shi Allah haka ne ka abu ne ba ruwa na in ya so zai amma duk da yake akwai wani hadisin da yake cewa fa akwai waɗansu mutane waɗanda wanda shi Allah ya sani in an ka ba su kuɗi to Allah yana son su da alheri amma Allah ya san da in an ka ba su kuɗi to matsala za a samu kuma addinin su zai samu matsala sai Allah ya kyale su cikin talauci nasu a cikin haka nan su talauci a daidai da suwa akwai wanda shi kuma tunda Allah na so ne da shi kuma in ba ba shi kuɗin ba shi ko addin bai addinin shi ko Allah na so ne da sai a ba shi kuɗin shi kuma to shi Allah dai yadda yake so dai haka zai to amma dai babba abin da aka so kawai kai dai indai ka zama imani da aiki mai kyau an gama komai shi kenan to Allah ya mana arziki na imani da aiki mai kyau kuma ya ba mu kuɗin amma ya ba mu ikon taimakon addini da suwa da alfarman manzo sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa inna fi inna fi zalika kika cikin wannan la'aya ce ce aya ce liqaumin yu'minu ga mutane masu imani shi yasa kaga kamar da muka faɗa cewa wato su kudin da ake ta magana su dama kudi kudi ko mulki ko menene matsayin fitina da kuma da Allah yake cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitnatun yace ƴaƴanku da dukiyoyinku ce duk matsayin fitina ne ma'ana jaraba ne gare don sai ka ta fama to ai za ganin shi inda an ga cewa ganin mai kudi ne yayi kowa sanin ciwon kudin sai ka isko wani lokaci in dan kwadugo mai aiki na wahala ba ya yi shan waya wajen kame ya biya shi don kuwa ne talaka mawani biya sauna ya biya shi a cikin lokaci saboda shi ya san daɗin su da yawa kaka su zama fitina kenan to irin waɗannan shi yasa wai aka cewa wani mutum ne wata rana sai ya faɗa wata magana cewa shi alhamdulillah sai to kafiran wa afirru min rahmatillahi yace shi yana godiya ga Allah wai yace ya zama yana kafiri kuma yana gudun rahamar Allah shine wa afirru min rahmatillahi sannan wa uhibbul fitnata yace yana son fitina kuma sannan kuma yake cewa wa amliku ma la yamliku rabbus samawati wal kuma ya mallaki abin da ma Allah bai mallaka ba subhanallahi ai ka gana ne sai mutum ya ga to ai ka to wara gugu ya wato amma shi abin da ya faɗi bisa ga hanya yake don cewa alhamdulillah sai to kafira yace shi yana godiya ga Allah ya zama kafiri wai abin da amma ra kafiri alqur'ani Allah ya ambaci manoma da suna kafirai محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشد على الكفار رحمة تراهم ركعا سجدا يبتغون فينا يبتغون فيهم سيماهم في وجوههم ذلك مثل او مثل في كذلك ان اخرج سلاه فاذره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراء ليغيظ بهم عفوا بشيبا can da cikin sutul hadidi wanda Allah yake cewa yana magana akan noma yujibul kuffara nabatu kai yujibul kuffara nabatu yana magana akan watan waɗanda sun kai noma sun kai shuka kuma kayan noma sun ka zanna da kyau to sai mutum ya zo cewa wajen gona to shi na Allah shi yu'jibul kufara nabatuhu wanda wannan tsire-tsire din da kayan gonar sai sun ka burgi su manoma da suna ganin shawa kaga na kufara da manoma kare wai shi yana ya gode ma Allah yana ya zama manoma kaga ai bai da matsala ko ya haita ne ko to shi da yace kuma afiru min rahmatullahi yana gudun rahama Allah yace saboda ruwan sama rahama Allah ce ce da ya ga su gudu zai ba tsaya zai ba ai ko ina ganin duk haka ne dan ko to kaga ni kaga shi ma da ba da shi ba saboda haka yace haka zai gudu ya ga su ruga za ya tsere ya isa mani zai boyewa to kaga wa tun ramin rahmatullahi kenan sannan kuma yace yana sun fitina yace abinda abin yana sun fitina ma'ana yana sun fitina shi kuma shine wai watan a yana sun fitina wato shine kasancewar inna ma amwalukum wa awladukum fitnatun dukiya da yaya fitina to shine kan yana sun ku yana son Allah ya bashi yaya kuma ya bashi dukiya shine ma'ana yana sun fitina din ba yana nuna tashi hankali da rigimu shi kan shi ba shi yake magana ba sannan kuma da yace yana da abinda Allah baya da shi ya ya ce ai shi Allah maɗaukin sarki baya da mata ya ce shi kuma yana da mata kaga in ka kuskura ka jingina ma Allah mata to akwai matsala ka samu matsala da kada ubangiji don Allah ya tsani ka jingina mai ka ce mashi wai yana da mata ko kaɗan to wannan shi yasa sai ya zan watan a kaga nan ma'ana dukiya da ɗaya da sauransu to shi ne duk matsayin jarabawa ne fitina ce ma'ana matsayin jarabawa ce wadda Allah maɗaukin sarki wata yake kawowa zuwa ga bayan shi to shine sai Allah madauke zarki yake cewa a kul kakanta shi kul ya ibadiyal ladina asrafu kul ka fada musu قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يمسسكم العذاب ثم لا تنصرون
Ah, sai Allah madaukin sarki ya ce kul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ibadiya ya ku bayina allazina asrafu ala anfusihim waɗannan da sun kai banna ga kanunsu to ku sani la taqana dukakku yanti kauna min rahmatillahi daga rahmar Allah inna Allah haqiqa Allah madaukin sarki ya gafiru zunuba yana gafarta zunubai jami'an baki daya innahu domin shi Allah madaukin sarki huwal gafurur rahim shi mai gafara ne shi kuma mai jin kai ne ga waɗanda sun ka tuba din alahira a wanda malamai suna cewa dalilin wannan aya kamar yadda al-Imam Tabarani ya ruwaita cewa watan akwai wahshi wahshi shine wanda ya kashe da Hamza kamar musulunci kenan lokacin wanda ake magana nan yana ba wa dinnan to wahshi shine to lokacin manzo sallama ya rubuta kamar takarda zuwa gare shi na yana kira ne ya zo ya musulunta yi imani to shine da manzo Allah ya kira shi yana so yana kira ne zo ya imani to shi kuma sai ha sai ji ba ga to ga shi ya aikata ayyuka na laifi kuma ga manzo Allah na kira na yanzu yin imani to shine sai ya ce to kai manzo Allah kana kira na yanzu yin imani in musulunta kaga yanzu inda ba don haka misali in ba su manzo Allah da su ba wanda ya irin wannan banna misali kaga da ba magana imani za a bika gare shi ba ko a magana da za a yi ta cewar za a yi ya samu a dauko fansa ko amma ba haka nan ba shi haƙoƙarin haka ne ya dawo cikin musulunci ma ya zama ya gyaru to shine karshe to shine sai yake cewa don haka a yana kira ne zuwa ga zuwa imani to shine karshe sai ce to amma kuma sai dai a cikin addini na musulunci maza sallama to gashi ka riga ka zo da bayani cewa watan a an zo da bayani na cewa watan wanda ya kashi kai kisan kai da zina da bauta ma wani abu wanda ba Allah ba to shine yace kuma alqur'ani alqur'ani naka da kaka karanta mana da ai shi ya faɗa mana cewa duk wanda ya wannan din yalqa asaman kuma yuzahu lahu al'azabu yawmal qiyamati kuma waya khalud fihi muhana duk wanda ya aikata waɗanda abubuwan ɗin ya yi kisan kai ya yi zina ya yi shirkatu ya aikata wani irin babban zulubi mai laihi sannan kuma bayan wannan kuma Allah zai lullunka mashi azaba kuma zai dawwama cikin azaba na har abada kuma to yace ni do na yi waɗanda abubuwan gaba ɗaya to ya za a yi a ce kuma ana kira ne zai musulun ta bayan shi ga shi duk ya rike waɗanda abubuwan to shine sai a aka ce wato shine to shine sai a manzo sallama da lokacin da aka karanta mashi hakan to shine sai sai ce to yanzu koko zaka samu wata mafita to sai manzo Allah ce to sai aka saukar da ayat da Allah yake cewa illa man taba wa amana wa amila salihan amma banda wanda ya tuba ai yayi imani ya aiki da kwarai to shi wannan ko ya na abun an yahi mace kaga nan ne ana ganin ko ya samu ita ko to shine sai ce amma dai tunda haka nan magana akwai wani sharadi mai waya shi bana ciki an ce illa man taba wa amana wa amila salihan yace to ai ban da tabbace ina yin aikin da kwarai din kuma eh tuban da to an zai ya to amma dai shi aikin da kwarai fa ai ba tabbacin cewa kuma zai yi ne din to shi kuma sai Allah saukar da kuma to inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to ai Allah madaukin sarki in an ka bauta ma wani abu wanda ba Allah ba kuma an ka mutu haka nan to nan ne Allah bai gafartawa amma zunubin da bai kai haka nan ba to yana gafartawa amma ga wanda ya so wato shine kaga ai tun da wannan abubuwan da aka magana zai musulunta da to in ya musulunta sauran zira da sauransu to wannan ba matsala to shine za a yafi mashi ma'ana to shine sai a ya ce to ita wa ayan mata ma shi girma wagga don an ce liman ya shagu to ai ba sani ba ko yana cikin wanda Allah zai so tun an ce liman ya shagu tun an ce inna Allah la yaghfiru an shirka wa yaghfiru ma duna zalika amma liman ya shagu ga wanda Allah ya so to shi yake yi ma wannan gafara din to shi ne sai ya ga cewa to ai shi bai bai sani ba yana cikin wanda Allah ya so ya gafarta mana ko ko dai to shine sai Allah madauki zaki saukar da wannan aya cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim to sannan sai ce to shikenan tunda yaji an ce ba wani sharri duk an duk gaba da an yahi din to wannan shine to sai ce to shikenan ba damuwa to wannan shine sai ya musulunta wannan a aya to shine wanda Allah madauki zaki ki gwada mana to a takeici dai nan aya abin take gwada mana tana gwada mana girman rahama ta Allah kenan cewa duk girman laifin da mutum ya yi in dai zai yi tuba kuma tuba mai kyau ta gaske to duk azza Allah ya gafarta mashi shi yasa kaga hadisin nan wanda Imam Bukhari da Muslim duka sun rubuce shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin cewa al'ummomin da sun ka gabata an yi wani mutum cikin al'ummomin da sun ka gabata wanda shi wannan mutumin ya yi kisan kai da yawa wanda ya kashe mutum ya kai 99 to karshe kuma ka tuno da shari'a ta Allah ce sai kawai ran nan kawai sai ya ji dai kawai shi tuba ya kasu da ya kawai zai tuba da duwan gare huka da aikata da ya bari to ƙarshe lokacin da ya shirya zai tuba ya nemi jama'a tu shawara ya kamata ya sai an kace a to yanzu abin da ya kamata ya samu wani malami wanda ya fi kowa ilimi sai ya zo waje ne ya tuba to sai an kasa an kada shi da shi da wani mutum wani mai kokari mai yawan ibada haka sai ya zo waje ne ya ce ga lahin da ya kashe mutum ya kai 99 amma shi yanzu tuba ya kaso yanzu Allah yana karɓar tuba ga tashi sai mutum ya ce mai kai ai Allah bai gafarta wanga yadda kina ka yayi yawa shi kuma sai ga cewa to tunda da Allah bai gafara to da a samu matsala bari ya yi da cikawa ɗari ne sai ya cika ɗari da shi wannan mutum da saboda gane yake to da kaga ya bar gibi ko to shikenan kuma da ya tiyata shi kenan ya gaba to bayan kuma ya wuce duk da haka nan dai sai kuma ya saki jin da shi da tuba ga da ya kaso da hayar kuma dai an ka ya saki tunanin an ka saki shi da wani wani malami aka ce je waje ne shi kuma ya zo waje ne ya ci faɗa mai cewa to shi dai ya kashe mutum ɗari amma yanzu tuba ya kaso ne Allah yana asa tuba na tashi sai ce na to ai kuma ga ka'ida ai shi Allah madaukakin sarki ba wanda ya isa ya shiga tsakanin bawa ta tsakanin ubangiji da shi da bawa ne saboda haka Allah yana gafarta mana amma kai tuba da kyau iyaka dai abinda annan wannan kasar da kake ta sako Allah ce ana sako da yawa ka tashi gaba ta kuma wata kasa can da bai kwana bai wuri da kamata ya tashi kuma can ya zauna can ya rayuwa ta sai ce to shi kenan ya tuba da sai kama haya tafi to yana kan hanya amma kamin ya kai can din kuma sai ya mutu kuma yana bisa hanya kamin ya kai kuma ina za a ce to nan sai an ka samu kuma rigengeniya tsakanin mala'ikun azaba da narhama kowa yana cewa nashi ne eh to ai ya riga ga abin da yayi kuma bai yi da kaiwa can garin da aka nufin da tuba ba ko tun da yana kan hanya ne saboda ka su wadannan azaba suka ce to ai nasu ne tun da ai bai kai garin ba su kuma da rama suka ce a nasu ne tun da dai yayi ne tuban nan to haka an ga ta idan karshe to sai Allah turo sone malaika sai ya zo da sufa ta dan adam amma mutum sai ya zo sai ya musu shari'a me ka faruwa gashi gashi sai ya ce to yanzu abinda za a yi a auna a gani da can inda ya baro da inda za a ina yi nisa sai a diba duk inda ya yi nisa to na waɗancan ɗin kaga in can inda ya baro ɗin in ya yi nisa sai inda ya baro na inda za a yi zama kusa to na mala'ikun rahama ne in kuma inda ya baro ɗin shi ya zama kusa kusa to na mala'ikun ne na azaba to sai an ka auna to sai an ka samu bai wuce da kamu ɗaya ba ya ɗan wuce can inda inda za a bai wuce kamu ɗaya ba ya ɗan hikashi can inda za a kaga zama na mala'ikun rahama kenan Allah na sai da rahama kenan eh to kaga ne to wannan shine aka cewa shi Allah madaukin sarki amma dai matsala a yi tuba da ba mai kyau ba shine Allah bai so in za ka yi tuba wadda ba mai kyau ba to wannan ba a cika ma Allah kan ka ce ka tuba amma ba bari da kai ba na tuba amma kuma in ci gaba to wannan ana cewa kalmusu hazin bi rabbihi ne kamar kana ma Allah ba a ne wannan in zakai wannan din amma in zakai tuba mai kyau to sai ka zama atayibu min zambi kamar la zamba lahu haka yazo a hadisi wanda yake yana tuba daga zunubi kawai ma bai da ko guda ne in dai sai tuba mai kyau ta tsakani da Allah din shi yasa malamai suke cewa in dai mutuwa ce mutun yayi to in bai shirka bauta wani abu wanda ba Allah ba na zunubai kuma to wannan sai dai a bashi can mashi'a kuma inda yana sallah musulmi ne ba za ka ce mashi yana can mutu ba yanzu ba sai suke cewa man ya mutu walam yatun min zambihi fa wul ila Allah jami'a amrihi wanda watan ya mutu bai tuba ba daga zunubai ne ba to ba kawai ba ruwanka duka ce yana can wuta yanzu in dai musulmi ne amma shikenan ka bashi na ce abinda Allah ya so in ya so ya gafarta mai kuma in ya so kuma ya gafarta bashi to Allah ya kiyaye mu wannan shine kaga malamai suna cewa wannan aya tana daga cikin aya ita ce mafi girma wajen gwadin watan girman rahama Allah wanda da mutum ya ji sai ya ji shi ma lalle yana ciki shi ma to saboda kasancewar Allah ce yana gafara gaba ɗaya duk zurbai baki ɗaya ka ayyuki kamna daga rahama ɗin ko mi an ga yadda kuka ayyuki kamna in dai an yi tuba mai kyau to za a samu fita gare shi domin inna Allah shi Allah wadda sarki ya gafi zurba jami'an duk zurban gaba ɗaya duk yana gafarta su duk duka baki ɗaya inna huwal gafur rahim shi Allah madaukin sarki wata mai gafara ne shi mai jinka kuma aka cewa ba wai ana nufin ita ga ayat wai ana nufin an kawo ta ne don ɗaya kai kuma ka darɓa shi ba ka ce tun da dai Allah mai gafara ne bari in ci abin da daga dama ba a'a in ka kai haka nan ko za ka shawaya akwai matsala saboda haka shi Allah bai yarda da wannan ba kuma ka ce tunda dai bai gafara ne zai ce ya abin da gada ba to wannan ba shi bane abin da aka yi dai matsayin kwadaitawa ne wai kada mutum ya ga cewa shi tunda ya yi zulubi kaza kai shi ai ko ya to ba ya yi mashi shi kawai gane kai dai ba ba sai ya tuba da mutum da ba ya yi to shi Allah ne shi ne aka rihin akwai maka dakka ce Allah bai gafarta in dai kai ne tuba mai kyau din to sannan sai Allah barkin yake cewa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu ku tsalkake ibada gare shi shine wa aslimu da ku tsalkake aiki na ibada ga Allah madaukakin sarki min qabla an yati kuma al'azabu tun gabanin azaba ta zo muku summa la tunsaruna sannan kashi kuma ba za a taimake ku a hana ku daga shiga wannan azaba din ba wato kaga nan duka Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana cewa a yi imani din watan Allah yana gafara zunubai duk abinda an kata inda an yi tuba mai to Allah yana gafartawa to sai kuma ya sake kuma kira cewa wa anibu ila bikum a koma ma'ana ku koma zuwa ga ubangiji madaukin sarki wanda shine ya zama an koma ga Allah madaukin sarki ka miƙa lamarin ka ga Allah duk abinda Allah ya ce ai to shine zakai abinda kuma Allah ya ce a'a kuma ka bari din to shine wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijin ku ta hanyar miƙa lamarin ku da sauran dukkanin al'amura baki daya da sallamawa ga Allah subhanahu wataala a wa aslimu lahu ku miƙa ku tsarkake ibada gare shi wato in za ku ku yi don Allah saboda in mutum ya yi ibada ya yi ba don Allah ba duk kuma kuma komi ya rubuce amma in dai ka yi don Allah kuma ko a yabe ka ko duk abin da an ka yi in dai ka yi don Allah ba komi ba wata rana wani sahabi ne ya tambaye manzo Allah su sallama ya ce to ya rasu da sallama ya ce ni da yawa ina aikata ayyuka na alheri da yawa amma kuma mutane su ta yabo na wani bi kuma sun kai ne da kuma sai in ji daɗi kuma shin wato yaya abin da yake ina da lada koko ne tun da na ji daɗi tun da aka yi ne ya lalace sai ce a inda ya kayi don Allah don an yabe ka ji daɗi wannan ba a matsala ba ne Allah ya karba ɗin yawa kuma ko mutane su yabe ko su yabe kuma inda ya kayi ba don Allah ɗin ba to kuma Allah bai karba ɗin shi kenan shi yasa watan wani hadisi yake cewa al-ikhlasu sirrun min sirri aw da'atuhu fi qalbi man uhibbu la yarahu malakun fa yaktubuhu wala shay'anun fa yafsuduhu yace shi don Allah in ji Allah madaukakin sarki a hadisul kursi ya ce yi don Allah ya ce wani sirri ne daga cikin sirri na ina aji shi kuma cikin zuciya wanda ne kaso ne sai in sa cikin zuciya ta ya ce kuma nan inda saya shi in wani mala'ika bai gani ne balle bai rubuta shi ni ina san da shi ba kuma shi dan bai gani ne balle ya bata shi shi ikhlasi yi don Allah ba to shi yasa ko an zarge ka an ce ba don Allah kai ba in dai kai tsakaninka da Allah din ka san don Allah kai shi kenan wannan yayi ba matsala to shine Allah ke cewa to alika a wata alkaki shine wa asibu da hudin alkaki ibada da niyya ga Allah mai sarki zama Allah zaka kashi ga Allah din ku yi wannan mai kaula an yace kuma al'azab tun gabanin azaba ta zo ku wadanda ba su yi imani din nan ba sun mala tun sarura sannan ko ba za a taimake ku ba a hana ku daga shiga ita wannan azaba din ba idan har ku yi wata aiki mai kyau ba sannan sai Allah mai sarki ya ce واتبعوا أحسن ما
ke ci gaba da cewa a wace wata bi'u ku bi ahsana ma unzila ilaykum mafi kyawun abin da an ka sauka gare ku min rabbikum daga wajen Allah ubangijin ku shine alqur'ani min qabli an yati yakum al'azabu tun gabanin azaba ta zo muku ta zo muku ba ga tatan abke wa antum la tash'uruna ku bu kusan za ta zo din ba a wato wata bi'u ku bi ahsana ma unzila ilaykum mafi kyawun abin da an ka sauka gare ku a min rabbiku daga ubangijin aka ce mafi kyawo wai ma'ana shine dukkanin littafin da aka saukar annabi Musa annabi Isa da sauran annabawan mazanin da an kai ku gaba daya littafin da an kai ku musu su madu masu kyau ne amma alqur'ani shi kuma shine babba shine mafi kyau din to kaga shine watabi'u ahsana ma unzila ilaykum mafi kyau kuma aka ce ahsana ma unzila ilaykum zai iya dauka ma'ana ku bi umurnin da Allah ya ce ku yi abu kaza ku aikata din to aka ce dai zai iya dauka din to shine ku bi mafi kyawun ma unzila ilayku abin da an ka sauka gare ku mai rabbiku daga wajen Allah ubangijin ku min qabla an yace kuma al'azabu tun gabanin azaba ta zo muku bagatatan abke wa antum la tash'uruna alhali bu kusani ba ma'ana bu kusan cewa azaba tana nan tayiwa saboda shi Allah madaukakin sarki ya ta saukar da azaba tashi ba sai ya shawara da su da ku ba duk abin da ya so din haka shi zai yi shi din to shine a asana ma unzila ilaykum wanda ko malamai suna cewa shi wannan ne a asana ma unzila ilaykum din nan ne ana magana da waɗanda suka yi zamani da manzo Allah sallama ne hamma waɗanda ba su yi zamanin da shi ya ba duk da su ake domin cewa ai shi manzan salama dukkan shi annabi na duk duniya gaba ɗaya shi yasa kowane manzo daga cikin manzannin da sun ha gabata kamin ya taho sai da yi ma Allah alƙawari cewa in ya taho duk manzo da aka aiko wasu ya ma Allah alƙawarin cewa in ya taho nan wajen isar da sakon na Allah to in ya isko manzo Allah sallallahu yana isar da nashi sakon to shi ma zai aje nashi ya dawo ya bi manzo Allah sallallahu shi ma ya zama minba kowanne sai da ma Allah wannan alƙawarin sannan ya tafi an ka baka shi kaga su san da wannan kenan to shi yasa ka ji a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa law adrakani Musa ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa ya riske ni da ba abin da zai sai biya ta kawai zaka bi na zai kaga kenan balle banu waɗanda suka kibi ne kenan kamar irin banu Isra'ila kenan suka kibi ne to ko annabi Musa da kai nan ya taho to lalle inda zai riske manzo sallallahu alaihi to shi ma da biya ta zai yi to shine a min qabli ayati kuma azab ka tamam an fil shi'un a sannan sai Allah madaukin sarki ya ce a wani tunasirukun na na to shi ne sai allah madauki zarki ya ci gaba da cewa a ku ci gaba ku zo ku yi gaugawa ku bi allah watan shi ne ku yi gauga tun gabanin an ta kula nafsu tun kamin rai ta ce ya hasarata ya hasarata wai ma'ana na dama wato shi ne yana nufin wai a yi imani kamin mutuwa da azaba ta zo in ta zo mutum ya dawo ya ta yin da na sani wai da na yi imani din to shine ma'anar cewa ku yi imani ku gaga ku bi Allah ku koma zuwa ga Allah min gabanin an tabu da sun gabanin rai ta zo ta rika cewa ya hasrata ya nadamata hasrata wato shine nadama nadama wato shine akula akwai hasratun ha'un maradigo kenan akwai hasratun maradigo shine na hasara wancan ha'un wani shi wani shine nadama to shine wai kan rayuwa ta yana dama ta rika cewa ya nadamata alama faratu bisa ga abin da ne sakaci fi jambin lahi a cikin bin Allah ma'ana wanda ne sakaci ban bi Allah madaukakin sarki ba a shine abin da ne sakaci fi jambin lahi a cikin watan bin Allah wa in kuntu sai watan haƙiƙa ni na kasance da mina sakhirin daga cikin masu izgili to anan da Allah ce mu alama faratu fi jambin lahi kalmar jambu abin da mutum ya sani kamar wani bangare kamar wata jiha ce haka nuna sai a ce misali a misali a ce janibin shimal da misali ko kaga bangaren hagu misali ko janibin da misali bangaren da misali kalmar jambu ba ma da sai an ga ce fi jambin lahi to shi yasa ba za ka ce sasannin Allah ba sa don shi Allah baya da jiha shi eh shi baya da jiha ka ce wuri kaza Allah yake shi yasa sai dai ka ce fi jambin lahi a cikin bin Allah saboda su ayyukan na Allah ai ana jingina su ne ga Allah to shi yasa sai aka aka shi yasa aka amfani da wannan kalma ta fi jambin lahi din sannan wai in kuntu haqiqa ni wannan in dinnan muhaffafa ce min al-thaqila ma'anata shine inni shine wa in wa in kuntu haqiqa ni na kasance lamina sakhirina daga cikin masu yin ba'a da izgili bidinihi da addinin na Allah wa kitabihi da littafi da wai ma'ana ku zo ku yi iman tun gabanin wargala ta faru dan tashar kiyama ran haka za ta faru din saboda ai an ka zo su kafin dama wanda za a yi kenan za su yi nadama da hasara dan dama an ka su kafin abubuwa guda uku za su yi da farko dai za su fara yin nadama akan abin da suka aka can duniya lalle ba su yi imani ba su yi kaza ba na biyu kuma sai su ta kawo kuma hujjoji na ƙarya don su kare kansu wai gaban Allah za a yi ƙarya kuma ga rubuci rubuci mutum takardun duk aika wanda aikata duk yana nan amma za su yi ƙarya a yi kaza kaza to shine a za ka ji haddaran tsuwa masu yi wallahi rabbi na makon na mashirki na haddaran tsuwa su wallahi Allah mai shirka ba kaza kaza to ka gani to ƙarshe bayan kuma an yi sun gama duk kawo karyace-karyace su don an kule su kuma sai su da kuma suna bege suna kurko kuma to Allah yanzu abin da za a to a mai da mu duniya to na gane wai a mai da su duniya sai su gyara to shi ne zai zama rabir ju'uni eh rabir ju'uni ya ubangiji ka rawo da niya wai a mai kan da shi na duniya rabir ju'uni malamai suka ce zaka ga rabir ju'uni wato wai ubangiji ka dawo da mu sai aka ce ma suna kawo shi ma da jami'i suna cewa rabir ju'uni ba su rabir ji'ini ba wannan ne kafirin da nan aka ce mai fa Allah ya ce kaza amma ya kiyarda ka zo ka bauta ma Allah ya kiya in zai faɗi magana zai faɗi ga Allah wanda bai dace ba amma sai ga shi yana cewa Allah kumai da ni duniya wai saboda girmamawa girmamawa ce kai wai ya ubangiji kumai da mu duniya saboda ganin cewa a wannan watan girmamawa ce yake zuwa ga Allah madaukin sarki watan cewa ya rabbi juuni ya ubangiji kumai she mu duniya domin in muka dawo za mu zo sai mu yi imani mu yi aiki mai kyau wanda ya kamata din to shine Allah madaukakin sarki yake cewa su zo su yi imani su yi aiki mai kyau gabanin wannan rana wannan abin ya faru ya kasance watan shine tun gabanin hakan ta faru mutum ya rika yin nadama yana cewa da ya sani da ya an kai haka ta faru da ya iman da ya aiki mai kyau to shine sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa a bayan haka wato shine a ya ci gaba da cewa awata qulu awata qulu ko kuma ka gabanin ita rayuwa din ta ce wato shine gabanin a ce a ita rai din ta faɗa tana cewa wato shine watan auta kula ko kuma kan rayuwa ta rika cewa law anna allaha hadani da dai a ce Allah ya shirye da niyya watan in mishi biyayya in zan bisa ga hanya mai kyau la kuntu minal muttaqin aida na zan cikin masu tsoron Allah wai ma'ana a lahira in an ga zo din to kar mutun ya ƙi imani ya ƙi aiki mai kyau ta inda har in ya tai lahira zai dawo da kai ne wai yana yin nadama yana cewa kai ina dai a ce yayi imani can duniya din ya bi Allah maraukin sarki ai inda ya yi imani ya bi Allah ai da ya zama daga cikin mutanen kirki wai da ya zama daga cikin masu biyayya ga Allah shine auta kula kore ta ce law anna Allah dan da dai Allah ya shirye da niyya la kuntu minal muttaqin da na zama daga cikin masu tsoron Allah wai ma'ana masu kiyaye azaba ta Allah din auta kula ko kuma kan rayuwa ta ce hina taral azaba lokacin da za ta ga azaba ta rika cewa law anna li karratan da dai a ce ina da dawowa duniya wai ma'ana da za a dawo da ni nan duniya to lalle da dai a ce lau an da zika ratan da dai a ce zan dawo duniya a da fa akuna in zamo min al muhsinina daga cikin masu kyautatawa saboda haka wato shine yake nufin cewa in an ka zo a lahira to abin da zai faru kenan gare su idan habba su yi imani ba sun ka aikata aiki mai kyau to sai sun ta wannan da dama din sun ta cewa suna son da dai a ce a dawo da su ne lau an da zika ratan din da dai a ce zan samu in dawo nan duniya din in zo in dawo duniya sai in yi imani in yi aiki mai kyawu a ba irin wanda da aikata din ba to karshe shine Allah ke cewa za su rika cewa kanan fa akuna in zamo min al-musin daga cikin masu kyautatawa to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa a bala qarja atka ayatikum bakan tashi na'am to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce a balikat ja'atka ayatuka kuma na mutum na'am bismillah
بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين
to shine sai Allah madaukakin sarki yace a auta kulli hijra azaba shine yake cewa bala haka ne karja atka ayati hakika ay ayoyi na sun zo maka wai mana shine Allah madaukakin sarki zai ga musu wadanda sun kaki imanin nan kafiran nan da suka aikata abin da suka so sun kace da abin da suka gana ba na kin bin Allah madaukakin sarki suka aikata to shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa watan a za su rika cewa Allah madaukakin sarki zai ba zai ba su amsa cewa bala lalle haka ne karja atka ayati hakika ayoyi na sun zo maka shine alqur'ani wanda shi alqur'ani nan kuma shine dalili na shari'a din don haka ka ce wani abu ai inda za a mai da kai duniya da ka shari'a to ai alqur'ani wanda shine dalili na shari'a din ai ya zo maka mana me yasa baka yi imanin ba amma kashi fa kazzabta biha sai ka karyata da waɗannan ayoyin din wata ka barta kai girman kai shine a ta ka barta kai girman kai ahli imani daga bani imani biha da ita wa kunta min al-kafirina sai ka kasance daga cikin kafirai wato shine sai zama baka yi imani ba baka zama ka bauta ma Allah ba to saboda haka kaga yanzu maka da wata hujja wanda zaka ba shi da ma Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni ne domin yanki uzuri don mutum dai ba zai zo lahira ya ce ya Allah ya inda ka aiko manzo da na imani ba to an aiko manzo kuma duk irin hanyoyi na lallashi da kyautatawa da mutuntawa duk manzon sun bi duk wani ɗabi'a kyawawa da ake nema wanda don ɗai su ana bin mutum duk an yi masu shi yasa kaga in ba manzon Allah zai aikowa sai ya tace an zaɓi wanda suke su ne kai wajen matsayi da girma da kyawawan ɗabi'u kai ma har sifa ɗin ma ta jiki ma sai ya aiko wanda ke yi su kuma sai an samu waye don ko dan kawai ba ta bai kuma su ba sai waye din ɗan birni su aka yi kuwa me ya hadar Qur'an yake cewa to kaga wai don me don ɗaya dai zama dai kar mutum ya ci ga wata na ƙasa wata hujja wanda zai cewa gashi dalili ya sake imani ko mutum ta lahara bai da hujja zai cewa shi addinin bai imani din ba to shine Allah ce zaka kuka kai ta kuka girman kai ko kun tambaye da kafin da kazan daga cikin kafirai don haka sai Allah ce wa yawmal qiyamati rana alqiyama taral ladina kadhabu ala Allah zaka ga waɗannan da sun kai ƙarya ga Allah bi nisbati shariki da jingina ma Allah abokin tarayya wal walad ilayhi da kuma da zuwa ga shi Allah madaukin zaki din to zaka gansu wujuhuhum huskokin su waɗannan mutanen muswaddatun tana bakin irin alaysa fi jahannama sawdal lil mutakabbirin Allah ce ashe ba wutar jahannama ce makoma masu girman kai ba daga barin imani ai ma'ana yace ce wato shine za a ga wasu goshin suna bakin kirin kamar yanda watan wata aya take faɗa a cikin alqur'ani yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun rana da kiyama rana ce wadda waɗansu fuskoki za su yi fari a waɗansu kuma su yi bakin kirin yanda ya faɗi sifatar su cewa waɗanda sun kai imani ne sun kai aiki mai kyau su ne nasu za su yin haske din da ƙwarai Allah ya sa da mu cikin su din waɗanda kuma nasu sun kai baki su kuma su ne suna kafirce ma Allah bisa ga ni'imomi da kuma addu'atan ayoyin da ya aiko da manzanin da ya aiko musu din to su ne ma'anar waɗanda ta fuskokin nan za su yi bakin kirin din za ka san shi wanda yake mumini ya inganta hadisi kuma duk gaban da mutum yake wankewa na alwala to anan din su ne wanda zai tashi tashi shi ne ake cewa gurran muhattali za su tashi suna masu haske na gabai na alwala watan tun daga huska hannuwa kawo duk shi ne alama wanda za a gane wannan mutum mai sallah ne masallaci da shi ya to shi ne kaga za a tashi kenan su mai suna haske to shi ne na yana magana cewa to amma waɗanda sun ka jingina ma Allah ƙarya cewa Allah yana da ɗa ko wani abu ko malamai suna cewa fa kada fa ka je ana faɗa aya ka ɗauka da waɗancan kafirin da yake ba a'a ba da su kada yake ba a duk da kowa yake ba saboda suna cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi ana lura da lafazin ita aya din game wacce din ba dalilin sauka aya ko na ba a lafazin na shi ne kallo don haka nan jingina ma Allah ƙarya sai suna cewa ba wai ana magana sai su wadansu ba a duk wanda zai jingina ma Allah ƙarya din shi ma yana ciki kamar yanzu misali ila haka kawai da gangan kana son ka kare wata manufa ta haka misali sai ka jawo wata aya ka murgoda ta ka jiwa ta inda ba can sai baka ce kaza ta ka yi ma Allah ƙarya ne wanda shi Allah ba ka da ce ba to ko kuma da ike wata abu wanda kai tun kai tun harko kai ba ka dai baka san shi ba kawai dai ka dai ikuru ka faɗi kurun shi kenan kuma kace Allah ya ce to akwai hadari shi ma irin wannan sannan kuma sun kace kuma yamma manzo Allah ƙarya shi ma sallallahu alaihi shi ma yana ciki saboda hadisi da yake cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqalahu minan nar duk wanda ya kirkira mana ƙarya to da an zo lahira to shi kar ma tsajira ai hisabi kai tsaye shi zare ya taya share wuri cikin wuta ya zanne ne kullum yawa shi ya taya kai kai ma kan ma tsajira sai an kai shi don kila kaga yanzu ya tsaya kashi kila sai an gama shi da mala'iku masu bugu ko to kaga inda kai ne zai shafa kila ba bugu zai shiga to kaga to shi ne suka ce yin ƙarya ga manzo Allah shi ma ta shiga ciki shi yasa kaga malaman hadisi suke yin saka an kware da gaske shi yasa kaga ta malaman jarhi da ta'dili da irin malaman musulman hadisi duk ana kokarin dai wanda za a tacewa kada ya manzo Allah ƙarya sallallahu alaihi wasallam dan an ka ruwato hadisi sai an bi hanyoyi ne wane ya samu ga wane to duk sai an bi kowa da wane dinnan dukkan su mutane kirki ne masu gaskiya ne masu amana ne masu kamala ne masu menene duhuwa ka su ko kamala ba su yadda ka sa wata ba kamar yanzu misali kila kana taya masa haya sai kawai kana da mutunci da kima sai kawai da ganka amma ka taho ba hulla kila ka ce ka saura ki misali kana taya kana sha ga hanya misali ka nan ka kwafsa ba za su masu ware ka ba irin wannan shi ba wasu wata ka'an suna ganin cewa ai mai mutunci mai kima ai ba zai haka nan ba wato irin wai wani wani ne yana haka ganin saurayi ne haka ganin harkokin can da shi da abokai ne suna ta abubuwan su dai can ana nan kwana wani nan sai an kai naɗa mai sarauta yana da ko na uban ƙasa ne ko mai ne mukami dai ne dai na sarauta an kawo shi yana yawo wata shi ana nan yana zanne fada ta tun da na ya zama sarki yanzu an zama manya da ta kaga kamata ya da wasu halaye da yanzu da aka yi na shekara ta yanzu dole an dakata yanzu an zama manya to ƙarshe sai yana zane sai ɗaya kurum ya hangi mai rake zai wucewa shi ko yana son raken sai ɗaya ce a kai mai rake sai sai su kuma dogara suka ce haɓa rake ne ba haka na za ka yi ba cewa za ka a kira maka mai rake can ne ka gama sai an koya masa wata zuku to su haɓa rake kaga misali ana buƙatar kamala ya zama kaga ɗaya misali ba haramun ba ne ya kira shi ba ko amma dai yanzu matsayi ne bai dace da shi ba to kai ma matsayin ka na shugaba na addini ai akwai abubuwan da bai kamata ana ganin kanan su ba da wasu wurare waɗanda baka bai kamata ba a ce ana ganin duk suna nan da yawa da wasu lafazan da basu dace ba duk suna nan da yawa bai je da yawa hakan nan amma kana haka na kuma ka abin da ne wani kana wani lamari cikin addini kuma shugaban na addini an samu matsala shi ma to wannan shi yasa ya zama kaga su malamai suke ta kokarin tacewa wajen ɗaya dai addini musulunci ya zama dai an tace da kyau din ka'awa annabi ƙarya shine kawai ba na ba dai ana ɗaya ɗaya irin waɗannan garan kiran kiɗin wa to wata rana haka za a ce wani ƙarya yake kawai kila ma ba maki wurin wa'azi mutum na ya taya wurin wa'azi kawai ɗaya ta jawo ƙarya ɗaya kurma ɗaya shi kenan ya jingina ya faɗi shi kenan ɗaya bukata ta shi da ya burge mutane kawai a yi dariya a yi murɗe ko shi kenan to wannan akwai haɗin gari shi gaskiya Allah kare mu to shi ne malam suke cewa to yi ma annabi ƙarya shi ma ya shiga cikin waɗannan kazar ko Allah ya dinnan ya to shine sai Allah barka zai ce shin alaysa fi alaysa fi jahannama tawajjal mutakabbirina ashe ba jahannama ce ba ko masu girman kai daga barin imani ba wanda ba suna cewa shi imani nan kala uku ne akwai imani na amawa shine imani wanda za a yi na game gari kowa da kowa kenan wato shine wanda mutum ya imani da Allah akwai imani kuma na khasawa shi kuma wanda shi kuma shine wanda ba su aikata duk wani abu wanda yake na sabon Allah suna kokari wajen nisan tafi duk abin da Allah ya ce kuma ayi suna kokarin aikatawa to iman na khasawa kenan suka ce akwai kuma na na na kuma khawasul khawasi shi kuma wato na kebantattu kebantattu su kuma su zuciyarsu ce ta farko an ba ta masu tunanin ma su har su yi karkawai tunanin cewa za su tunanin wani abu wanda ba Allah ba su ba su ma tunanin wani abu wanda ba Allah ba kaga balle ma kenan su a Allah kenan sai yasa wani wani wanda daga cikin su yake ce yake cewa ce shi mutun da yake shi bai taba tuna Allah ba ko babban ne sosai daga shi bai taba tuna Allah ba ana ta ganin yayi ka to baraya babban magana wai shi bai taba tuna Allah ba yace ah to kai ko fa kaifa azkuruhu izlatu asa izlatu ansahu yace azan in tuna shi tunda ba taba mancewa da shi ba wai da kaji mata mutum ya ce ai lalle na tuna to sai da ya mace sannan ko yawa inda bai mance ba da bai ce na tuna ba yawa tun farko da cewa za a yi na na sani to amma da kaji ya ce na tuna to sai da ya mace sannan tuna shi yana nufin tun da yake shi bai mancewa da Allah balle ma daga baya zuwa sai ya ce sannan zai tuna shi to wannan shine to to shine Allah yake magana cewa a to ina jin sai wanda sai mu tashi wannan jin lahu alladhina amanu wannan aya sun mana magana akan kafirai ne to amma ayat zama tashi gobe insha Allah za ta yi mana magana masu imani din wana fatan Allah ya tabbatar da mu akan wannan imani kuma Allah ya tabbatar da mu akan jin hanya madaidaiciya don alfara manzo Allah sai sallama muna roƙon Allah duka inda muka karanta muka yi daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada ta ya karba muna kurakura mu kuma muna roƙon Allah ya gafarta muna ya fahimtar da mu daidai ba mai ikon gyarawa alfara manzo Allah sai sallama muna roƙon Allah ya ba mu dukkan alkhairin da a cikin wannan wata muna roƙon Allah dukkan ibadun da muke gudanarwa Allah ya karba muna Okay, so masha Allah, wace akwai Malam Ibrahim na ila mai gari shi ma ya aiko da kwafi na alkur'ani sarka to Allah ya saka da alkhairi Allah ya karba wannan filma Allah ya sanya ta cikin ma'aunin shi Allah ya sa ta zama cikin sanadiyar tsira duniya da lahira don alfaran manzon Allah su sallama da sauran dukkanin yan da suke ta neman addu'o'i a kan bukatun su daban-daban masu kawo sarƙoƙi duka Allah ya san bukatar ko Allah ya biya ma kowa bukatar shi na kai baki daya Allah ya ma kowa da gura cikin lamarin shi wanda zai ɗibi wani abu ya bayar cikin sarka to Allah ya lullunka masa abin da ya bayar din kuma ya ba shi ladar shi a lahira don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rukun Allah ya ba mu dukkan alkhairi a cikin wannan wata ya samu daga cikin bayan da yake kyautawa duk da muna roƙon addu'a daga in kasuwan mu da manoman mu da masu hannun mu na hannu da kuma ma'aikata da kuma masu zuwa anguwa da ɗalibai masu karatu duka dai muna addu'a kowa Allah ya ba ya jagora cikin lamarin shi Allah ya sanya wa kowa albarka cikin abin da yake yi Allah ya rike mana imanin mu da alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatib lima sabaqa nasir al-haqqi wal haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله نعم